أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم نعم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار العشرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون Allah madaukakin sarki ya ce wa ma hazil hayatud dunya ba komai bane wannan ita rayuwa ta duniya illa lahawan sai dai wargi ne wala ibn da wasanni wasu malamai suka fassara lahawun wala ibn karamin wasa da babban wasa dan yanzu na aka ce karamin wasa kamar yara suna yin langa da rana in karfe tara ya ko goma yayi in ka zo ba yaro ko ɗaya kowa ya tafi gida cin tuwo an watse laiban kuma wasa da za a yi da ganga a yi ta kaɗawa da dare in dai daren ya kai dare in ka zo gurin mai gangan ma babu ya tashi haka duniya gaba ɗaya za a tashi da wanda yake jiran duniyan da wanda aka sa ya jiran duk za su bata ita ma ba za ta zauna ba za ta tashi to haka amma qurbu fa min umurul akhirah kusa yana daga lamarin lahira li zuhuri saboda bayyana samaratuwa ƴaƴan itatuwanta shine albarkatan tafiya daga cikin sa wa inna daral lakirata cewa kun ga ita gidan lahira laila haiwani ita ce rayuwa in ka ce wani ina za ni za ni maraya a ba rayuwa bane kawai mutum zai je Kano ko Kaduna ya ce ai maraya ne kuma wani dan maraya ba wani rayuwa a duniya rayuwa sai dai na lahira in dai rayuwan ba ta lahira ba ce ta duniya rayuwan kankanuwa ce ba rayuwa ba ce haka Allah ya faɗa bi ma'anar hayat law kanu ya'lamuna zalika da kun san haka ma usiru duniya da ba ku bibita duniya akan lahira ba amma saboda rayin sanin hakan Allah ya ce bal tusiruna lahayata بل dunya تؤثرون الحياة الدنيا wala kiratu والآخرة خير Allah وأبقيا ya ce ba da banza ba suna bibita rayuwar duniya wannan ita rayuwa ta duniya ba komai bace wal akhiratu rayuwar lahira khairun ita ce mafi alkhairu wa abuka ita ce mafi wanzuwa saboda haka duk rayuwa ta duniya wannan ba komai bace kafin ka yi ta an yi nawa ne an barka ma dududu ka yi shekara 60 ne ko 70 eh manyan kafarawa da suka gabata a kowanne ya yi dubu a duniya kamar ba a yi shi ba ba dan qur'ani ya labarta mana labaransa ba ba za ma mu san an yi shi ba irin su lamarudu dan kana'ana irin su fir'auna walidu dan masa'abu shekara ɗari hida yana mulkinsa amma ba dan qur'ani ya baka labarin sa ba kaman ba a yi shi ba shaddad dan ada shekara dubu uku ya a duniya idan ba dan an gaya maka ba za ka san ya rayu ba to haka bayan Allah da yawa adawa samudawa akwai mai ɗari ɗaya akwai mai ɗari biyu akwai mai ɗari uku ba dan qur'ani ya bamu labarin ma ba za mu san an yi su ba to saboda haka wannan rayuwa duk yadda zaka yi an yi ta kuma duk yadda kake zaka gudu ka bar duniya in dai za a wuni a kwana wata ran ba a duniyar kuma in an barka ma ita duniyar dole za ta tashi to saboda haka wannan rayuwa ta duniya ba komai bace mutum yana yi ana bikin duniya yake na kiyama a dinga hangen lahira mm.
فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين Mm.
فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون Allah ya ce fa idza rakibu fil wulki yayin da kuka hau cikin jirgin ruwa in dai kun hau jirgin ruwa sai Allah ya tada iska mai tsanani kaman jirgin zai yi kife to da'awallah zaka ji kowa yana subhanallahi walhamdulillahi wani yana la ilaha illallah ba da riya ba mukhlisina da gaske za a tsarkake Allah Allah kadai ake kira ba alaman a nemo gunki lahu dina addu'a ana yi dan Allah kurin ai la da una ma'ahu gairuhu ba a kira wani tare da Allah li'annahu fi shiddati domin suna cikin tsanani la yakashiwa illa hu ba mai yayewa a wannan yanayi idan ba Allah ba to amma fa lamma ne jawab ila bari yayin da aka fita gaci lafiya idan mu yi shirkuna sai a tara Allah da wani ya ce kai direban nan yayi kokari ba dan ya juya akalar ya ja labulan ba ai da mun kifi wani zai ce ban gaya maka ba ni dama akwai wata laya ta fa inda akwai jirgi baya kibiya da kuma ya manta to koma menene da kai ka yarda kurin Allah ne a irin wannan lokacin ya zo mukulisi na lahudina in kun fita ku yi wa Allah godiya kurin ka daina cewa wane ne wane ne a gode wa Allah tsantsa shine amma a lokacin ai ba a ce da wani abun ba Allah kada yake kira to irin wannan Allah baya so idan mutum yana tsanani ko a mota za ta yi hadari Allah ya kare ka ba wani abun ka da za ka iya cewa ka ce Allah mun gode maka Allah ne ya fidda mu in wani mai bincike zo ce wai wane ya aka yi zai ce mu ban san abin da aka yi ba kai dai da ni da kai duk mu gode wa Allah shi kenan eh hakikanin abin godiya shine Allah amma ka daina kaidiyar an yi kaza ya yi kaza ya juya kaza to duk wannan kuma sai a ga layin da za a tara Allah da wani liyakfuru bima atainahum wa liyatamatta'u fa sawfa ya'lamun ba da banza ba wannan lamu ne na ba da banza ba liyakfuru ba da banza ba domin su kafirce su butulce bima atainahum min ni'imati na dangane da abin da muka ba su na dangane da ni'ima wala yatamatta'u bi ijma'ihi shikenan Allah ya ce ku je ku ji dadi da taruwan ala ibadatul asnami ga bautan gumakai wa bi qira'ati wani karatun ana karanta bi sukuni lam da daure lam amrun umarni ne tahdidin na tsoratarwa to amma Allah ya ce fa soba da sannu ya alamuna aqibatu za ku san ƙarshen wannan abu da kuka aikata awalam yara wanna ja'alna haramana midan ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون الله يتوى أولم يروا يعلموا ويبكوا سني بني anna ja'alna baladuhum makata mu ne muka sanya wannan garin naku na maka fa haraman harami aminan Allah ya amintar da ku duk wanda yake maka baya tsoron za a kawo maka hari baya tsoron wani azzalimi zai cuce ya a birnin maka ba ka tunanin wani zai kwace ma dukiya a maka duk mutumin da yake Najeriya in ya je maka ya samu nutsuwa a nan sai an sa gidanka da mai gadi in za ka fita a raka in gwamnan garin ku ya je maka a bayansa ba kowa da kai da shi dukkan zama ɗaya ne dalili akwai adalci Allah ya amintar da shi haka za ka yi ta zama idan ka tashi za ka zo harami ɗakin Allah kuna sai ka zo in ba gaya ma kai wane gwamna ne ba za ka sani ba eh sai dai shugaban kasan ku ne ya je da alaman kurin dai ya je amma ba haka ba za ku sani ba kowa da kowa ɗaya da kwamishina da minista da gwamna da ciyaman da talaka amma kowa yana zaune normal ba ta yin hankali Allah ya ce ai wannan ni'ima bai sa abun godiya ba ka duba dai a fadin duniyar nan ba inda zaka je ka samu wannan sukunin sai maka kana zuwa maka in ma akwai mai binka bayi a Najeriya wallahi akan ba zai tambaye ka bai ganka Allah ne zai hana zuciyan ya danne ka gani kurin wani barka da lafiya abin da zai iya ce ma yau za ka koma ba zan koma ba yana ganin ka zai ce nan ne zai maka ba abin da zai maka Allah yawa maka haka to amma ga maganar ma da Allah ya faɗa a zahiri ne Allah yake cewa a fa bil badil dan gaba kaɗan baya dai na أولم يروا أنا جعلنا حرمنا منا ويتخطف الناس من حولهم Allah ya ce ku duba gefen makan dai idan an ce da kai gefen maka irin su Iraki irin su Iran irin su Syria irin su Jordan irin su Daifa irin su Kuwait irin su Jidda Allah ya ce ku duba gefen su ya takaddafin nasu nan ko za ga ana fadace fadace yanzu Allah kuma yanzu ba haka ne in ka je Iraki ba zama lafiya Iran ana zuwa kawo hari Syria ba zama lafiya Allah yake ku duba maka kalau amma duk wani gari da yake kewayen maka sai ka gana cikin tayin hankali ku da na muku haka Allah ya ce ahe ba za ku gode min ba ya takaddafin nasu ana warto mutane za a kama ka a je ko ba ka da laifi a ce kai laifi ne ya takaddafin nasu min hawlihim daga gewansa katalan akai wasu wasa biyan dunahum wasu aribacin aba bil batili yanzu a yaku da ƙarya ita ce gunki yumi nuna kuke imani wa bi ni'mati la wannan ni'ima da Allah ya muku a garin Makka ba wanda zai kawo muku har ya zalunce ku ya guruna za ku butulce bi shiraki hun ku tara Allah da wani na'am wa ma nazlamu mimman iftara ala allahi kadhiban aw kazzaba bil haqi lamma jaa alaysa fi jahannama maswan lil kafirin wa man la ahadan azlama babu wani ɗaya da yake mafi zalunci mimman iftara sai wanda ya kagi ala allahi ga sarki Allah kadhiban ƙarya biyan ashiraka mutumin da ya tara Allah da wani aw kazzaba bil haqi ko mutumin da ya ƙaryata gaskiya annabi manzon Allah awul kitabu ko ya karanta alqur'ani lamma ja'ahu yayin da gaskiyar nan ta zake masa a laysa yanzu shin ahe bai zama fi jahannama mazuwan a cikin jahannama ba za a samu masawan mazauni ma'awa makoma yuke bire wanda ya kaba cewa Allah ya jahannama ba za a samu makoma gare shi ba fi ma zalika wa huwa minhum yana nan tare da duk wanda ya kabar cewa Allah ya zai gira annaba zai samu masauki wanda aka tanadan masa wallazina jahadu والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين Allah ya ce wallazina jahadu fina ina wanda suka yi kokari fina ai fi haƙina cikin haƙƙin duk mutumin da ya kokari ya bi Allah ka tsaya a bi Allah la nahdiyannahum subulana Allah ya ce wallahi za mu shirye da ku tafarkanmu dariqul sayyir alaina tabarkin da yake mafi sauki gare mu in dai ka dage da sai ka bi Allah to Allah ko zai hore hanyar da mafi sauki zaka je gurin sa eh in dai Allah ka nufa sai Allah ya bude ma hanya mafi sauki wanda zaka je gurin Allah za ku duba gani wallazina jahadu bina ku duba sharhi ai qala al-mufassiruna inna hadhihi al-ayati nazalat qabla amri bil jihadi لكونها مكية وهنا إذا والمراد بالجهاد فيها جهاد النفس جهاد أنا جاهد فينا وان دا يقو قرية يكذو قال الحسن ما لن حسن يتي الجهاد abin da ake nufi da yaƙi da ƙur'ani ya faɗa mukalifatar hawa mutum ya saba wa son zuciyarsa irin na sai da na umar ko buna haɗabu wata rana a maka a madina ga sai da na umar ya ɗora buta na dima mai nauyi a wuyansa ya sa igiya wuyan ya ja haka albidaya wani nihaya sai da Umar ba za ka ji cewa ce kyale hiran na ne yake jijji da kansa nake nuna masa hiba komai bane eh sai na kaskantar da hiran nawa to yaya ka gani wannan ya biya son zuciyar wa qala faral bin iyar faral dan iyar yace wallazina jahadu dinnan da Allah yake nufi fi dalabal ilmi ne wanda ya yi ƙoƙari wajen neman ilimi, to lana hadiyan na hun subulal amala bihi, ma shirya da hita barkin da zai aiki da ilimin. Mal ilimin illal amala bihi, ba komai na ilimi ba yin aiki da ilimi, in dai ka dage da neman ilimin, Allah ya ce muku za mu gore ma hanyar da za ka yi aiki da ilimin ta hanya mafi sauƙi. Wa ƙala Sale Abdullahi, Sale ɗan Abdullahi, tustari, tustari ake kiransa. ya ce abin da Allah yake nufi da wallazi na jahadu fi da'atina ne wanda ya yi biyayya wanda ya yi jihadi cikin yi mana biyayya lanahdiyannahum subulu sawabana za mu shirya da shi tabarkin wato lada da zai samu a gunmu wa qala wani qaulan allazina jahadu fi ma alimu wanda suka yi jihadi ne cikin abin da alimu suka aikata to lahanahadiyannahum ila ma lam ya'lamu za mu shirye da su ilimin da ban sani in dai mutum ya aiki cikin abin da ya sani to Allah ya ce za mu shirye da yi ilimin da ma bai sani ba lama fil hadisi ya zo daga hadisi man man amila man amala bima alima wanda ya aiki da abin da ya sani allamahu Allahu ilmu ma lam ya'lam Allah zai sanar da ilimin da da bai sani ba to yi ne Allah ya ce lana hadiyana hum subulana za mu hire da huta farkanmu ai durukul usulu ila marra tabarkin da zai sadu da neman yardan mu fa dariqu abin da ake nufi da tabarki hiya al'amalu shine aiki biya kamun shar'iyyati da hukumce hukumce na shari'a wa samaratuwa da 'ya'yan itatuwan shari'an alhaqiqatu wa haqiqa wa hiya ita ce al'ulumu ilmai wal ma'arifu da sannan al musharu ilaiha wanda ake nuni zuwa gare ta to duk wanda ya ji tsoron Allah ya yi kokari ya yaƙi zuciyarsa ya bi Allah to wajen samun neman yardan Allah zai zo masa da sauki ne abin da Allah yake yi wa annan laha wa inna Allah la ma'al musini duk mutumin da yake kyawun aiki lamal musa taimakon Allah da kulawan Allah da kiyayewan Allah sai yana tare da wanda yake kyawun aiki al-mu'minuna bin nasri wajen taimako wal auna da taimakawa